والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon rayuwar mu ta sake iso wannan rana ta asabat goma sha tara ga watan rabi'in thani shekara dubu ɗaya da tara hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da goma sha ɗaya ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya an sake haɗuwa wannan majalisi inda muke darasi a wannan littafi na alwaji sai fikin sunnatu wal kitab al aziz na abdul azim ibn badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaqa muna cikin kitabul buyu yau za a tashi wani babi alqardu alqardu yana da bambanci da alqirar kamar yadda muka ji a baya al-qirat shine al-mudaraba sharkatul mudaraba kenan in an ce al-qardu shi kuma yana nufin bashi ne kamar addai ta'arifuhu abin da ake nufi da shi fassarar sa a luga al-qardu huwa al-malu alladhi yu'tihi al-muqridu lil-muqtaridi shine dukiyar da bai ba da ba shi zai bayar shi ne ake ce da shi al-muqrid lil-muqtarib shi kuma wanda zai amsa liyaruddahu liyarudda mithlahu ilayhi inda qudratihi alayhi dan ya maida masa kwatankwacin abin da aka bashi inda qudratihi alayhi lokacin da ya samu iko kage yadda tsarin yake ko na daya ana badawa ga wanda zai amsa ila ajali na biyu in ya zo maidawa zai bada kwatankwacin abin da ya karba na uku yana maidawa ne in ya sami iko wa huwa fi asalin luga asali a lugar larabci yana nufin alkata'u ne alkata'u alkarbe yana nufin alkata'u wato gutsurowa ko cirowa ko ƙwanƙwarowa wasu miyar malun da zai a kuduhun muktaridu da ƙarfi an ambaci dukiyar da shi mai amsa wato yake amsanta a matsayin bashi la'annal mukarida ya kwatai oho kita'atan min malihi domin wanda yake ba da bashin a yanzu ya ciro wani ɓangare ne daga dukiyar sai ba mu wancan ko to wannan cirowan shi ne asali a luga alƙarfu to sai ake amfani da shi ga dukkan abin da aka bayar a matsayin rance ila ajalin kuma sannan da sharaɗin za a maido shi kwatankwacin yadda aka amsa ai dama mun ji matsayin riba haramun ne a shari'a kuma abu na uku a cikin ta'arifin da aka yi inda inda ya alayhi lokacin da ya sami iko kaga haka tsarin yake a shari'a to shi alqarbu abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi da nassan alqur'ani hasali ma atwalu ayatin fil qur'an ita ce ayatul dayn ayat da ta kowace tsayi a cikin alqur'ani ita ce ayat da ce batu a kayan shirance idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktu to kaga wannan aya ita ce mafi tsayi a cikin alqur'ani tana cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yayi amfani da wannan qarbu a wajaje daban cikin alqur'ani wajen shajja a musulmai domin su bada dukiyarsu a matsayin rance ga Allah subhanahu wataala من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ونقول فيضاعفه له وله أجر كبير to Allah ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi a cikin alkur'ani don ya nemi rance daga wajen muminai ya ambaci wannan ya ambaci wannan kalma ne ba wai dan yana da bukata ko kuma ya gaza ba saboda idan ka bada abu da kake neman za a maido maka to ai kaga a matsayin rance yake ko shine Allah subhanahu wataala yake nuna cewa bisa ikonsa da rangwamensa da karamcinsa ya ba su a haƙiya tamkan nasu ne rance ai dama shi ya ba su ya iya cewa to ku bayar dole kuma dole mutum ya bayar yanzu zakka ai dukiyarka ce ka ne ba haka ne ko sai ya ce to a ciki kuma yana da kaso dole ka bayar in baka bayar ba zai babbaka mutum ina dole a bayar to ai kaga yana da iko ya ce wancan din ma ku bayar kuma dole ku bayar dan dama na sani duka to amma sai ya ambace shi a matsayin alƙarbu domin a cikin karamcin sai ba ku a haƙƙiya cewa idan kun yi to zai maida muku har ma in zai maida muku zai ninninka muku ninkin ba ninki saboda shi ne yawan karamci to almuhim dai shi ne alƙarbu filluga bi ma'ana alƙata'u kuma bi ma'ana dain yana da falala a cikin alkur'ani ma'ana yana da falala nake nufi a cikin shari'ar musulunci wato ka ba wa mutum dukiya a matsayin rance ka masa lamuni ya yi bukatarsa ya wani uzurinsa har sai lokacin da kuma ya samu sai ya baka to wannan aiki ne wanda yake da matukar falala yana da martaba a addinin musulunci an abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala an samu hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya wanda ya sauƙaƙa wa wani musulmi wani kunci daga cikin kunci na duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Allah ta'ala zai sauƙaƙa masa ƙunci daga cikin nau'o'in ƙunci na ranar alkiyama. Yana daga cikin manyan ƙunci a nan duniya mutum yana son ya aiwatar da wani abu kuma bashi da hali. Haka ne ko? Wani abu da ke buƙatan kuɗi yana so ya aiwatar da wani uzur kuma ya rasa kuɗin. To kaga sai shari'a sai ta amince akan cewa a bada rance to duk wanda yayi wa mutum irin wannan domin shi ma kunci ne daga cikin nau'o'in kunci ba kyauta ya bashi ba bayarwa kyautan shi yafi karamci amma mutum ya bada rancen ma shari'a ta yarda kuma ya bidi ma kayansa duk shari'a ta yarda in ya bada rance ya bidi kayansa amma za mu ji a wani irin yanayi a kowane lokaci ne in ka ba da rance za ka biɗa ko kuwa akwai yanayin da in ka ba da rance za ka biɗe shi to kaga duk wanda ya ba da rance a wani alal haƙiƙa ya rangwanta masa yanzu ya je ya yi da uzurinsa wala Allah ya amshi rance domin ya je shi jarinsa ya kare yanzu kuma yana neman jarinsa ya farfado tun da ya iya kasuwa Allah ya jarabe shi to kaga wani ya ɗauki dukiya mai gwaɓi ya ba shi rance ya je shi ya dinga jujjuyawa ya farfado alal hakika ya yaye masa kunci daga cikin kuncin duniya duk wanda ya aiwatar da irin waɗannan to shi ma daga cikin nau'o'in kunci masu tarin yawa a ranar alkiyama Allah maɗaukaki zai yaye masa shi ma wa man yassara ala mu'assiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rangwanta ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah subhanahu wataala shi ma zai sauƙaƙa masa a nan duniya da lahira wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi Allah na taimakawa bawa matsawar bawa na taimaka ma dan uwansa shi wanda yake bukatan taimakon Allah ya dawwama gare shi ya zama mai taimaka ma yan uwansa musulmi wannan hadisi Imam Muslim Imam Tirmidhi Abu Dawuda duka sun rawaito shi hadisi ne wanda yake sahihi kenan wannan ya nuna falala da take tattare ba wai ga bashi kawai ba a'a duk wani abu wanda za a yi domin a rangwanta wa musulmi rayuwa wanda ba da rance yana daga ciki to wannan ya nuna falalar da yake da shi hakanan ya inganta cikin hadithi an ibn mas'udin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة ba wani musulmi da zai ba da rance ga wani musulmi marwace ne har sau biyu ya ba shi karo na farko ya yi uzurinsa kuma ya maido kuma ya sake ba shi karo na biyu illa kana ka sadakaci ha marwata face har sai karo na farkon ne ya zamanto tamkar sadaka ne ba shi to kaga wannan yana nuna gayar falala ko ashe ana nuna kada ka kosa kuma da mutum zai zo ya karɓi rance kuma bai samu daman biya ba ya sake dawowa yana so a sake ƙara masa kuma ila ajalin in ana da damar bashi a bashi kada ce ai baka maido na farko ba a tunda ana da halin badawa ai cikin kunci ne ba wanda yake son bashi duk wanda kaga ya zo ya bidi bashi to alal hakika akwai abu biyu a ciki na farko kunci ne ya tura shi ya je ya nema na biyu kuma yana ganin kimar wanda ya tambaya a wajen nasa domin ya tsallake mutane da yawa bai je wajen su ba sai ya je wajen wannan yana ga akwai aminci ne tsakanin su don haka yana daga cikin taimakekeniya wanda ake a addinin musulunci tun ma kafin zuwa musulunci ko musulunci ya tabbatar da shi har ma ayoyi da hadithai suka zo domin yin bayani na yadda za a gudanar da shi tare da cewa ba abu ne wanda musulunci yake son sa ba at-tashdidu fihi kada ga cewa an shajja a mutane su dinga taimaka ma ƴan uwansu a irin wannan yanayi kaman ba da bashi kuma mutum ya kwadaitu akan yawan cin bashi a'a kada mutum ya sha'awarsa kada ya zamanto ya fada cikinsa sai ga abin da ya illa li amrin la budda min ba abu ne wanda ake sha'awarsa ba an taubana maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala man faraqa ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al jannata من الكبر والغلول والدين حديث ان وند ابن ماجه رويته ده امام الترمذي ثوبان yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya jiyo daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace man faraqa ruhul jasada duk wanda ransa ya rabu da jikinsa ma'ana ya rasu kenan wa huwa bari'un alhali ya kubuta min talafin daga abubuwa guda uku mu ji wannan kalamin da kyau duk wanda ransa ya bar jikinsa kuma baya tare da ɗayan uku da halal jannata annabi ya ce zai shiga aljanna an masa lamun min alkibri ya kubuta daga girman kai asalin girman kai shine juya baya a gaskiya fatarul haqqi wa ghamtun nas kamar yadda annabi ya fassara sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi an al-kibr yace al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine watsi da gaskiya da kuma kaskantar da mutane kenan asalin girman kai shine me girman kai shine kin gaskiya shi yasa Allah ta'ala ya ji wa iblis ya ce fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin baya taba dacewa kazan kana girman kai ma'ana kana kin gaskiya kana kin bin umarnin Allah kuma kana sama fita daga sama aka kore shi dawo duniya dawo farfajiya bas sama aka ce sama ba tasa bace sama ba a saba ma Allah can to kaga asalin girman kai alkibru shine batarul haqqi wa ghamtun nas kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to duk wanda ya san kenan yana da cikakken imani kuma yana ganin kimar musulmi yan uwansa a zuciya ya kubuta daga alkibir wal ghulul ya kubuta daga gululi ɗiban abin da yake ba naka ba ma'ana asalin gululi idan an yi ganima ne aka tara ta ko kafin a tara ganima an yi yaƙi akwai abin da ake kiransa assalabu shi assalabu shine abin da ake bawa mutum a lokacin da ya kashe wani jarumi daga cikin kafirai ana yaƙi da wani kafiri yana tare da takobinsa yana tare da wani zobba na zinari a jikinsa matsalan ko yana tare da wata rigarsa a jikinsa mai tsada kuma sai karin jaye shi ka kashe shi a wajen jihadi to wannan abin da yake tare da shi na takobinsa da wannan kayan da yake jikin shi ne assalamu naka ne za ka iya ɗauka shugaba yakan ce wa mutum ɗauki shi ne assalamu domin shari'a ta jaza annabi yakan ba da salam ga mutum to amma abin da yake ya zo da shi na sauran kayayyaki tun da sukan je da mata'i akwai tantunansu akwai abincinsu akwai sauran kayayyaki akwai waɗansu takubba da mashi da wayi safiya ba immediate wanda ya amfani da shi ba wani zai ɗebi makamai da yawa ya tafi da su ya aje su safiya ne ko abin da ya kama da haka da sauran raƙuma da abubuwa ne da ake tarawa to wannan duka shi ana ɗebo shi ne sai a zo a hallara shi mun gane ko to wannan shi ne abin da yake zamantowa na ganima ake rabawa to a cikin wannan kayayyakin da ake tarawa sai wani ya ga wani abu da ya bashi sha'awa komin ƙanƙantarsa sai ya ɗauka to wannan shi ne asalin gululi Allah maɗaukaki ya kore wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma dukkan annabawa ma kana lil nabiyin an yaqul bai taba kasancewa ga wani annabi ya gululi wa man yaglul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama ku sani domin duk wanda ya gululi fa zai zo da shi ranar al-qiyama to kaga zai iya daukan ma'ana na gululi abin da yake a taska cin amana ne na farko khiyana zai dauki ma'ana na khiyana zai iya daukan ma'ana na hulul abin da yake na al'umma baki da wani kuma sai ya diba an zo kafin a raba shi kuma sai ya ɗebi wani ya ɓoye nasa to kaga wannan gululi ne misali an bada wani allocation an ce gashi wannan na al'umma ne a je a kasafta musu wani shi kuma kawai sai nan ɗebi wani daga ciki sai je sai ya adana kafin kuma ya zo shi ma a kasa kuma da shi to wannan da ya ɗauka no mata duk karantarsa duk rashin rashin kimar abin wannan gululi ne shi ne aka cewa mai ya galul ya ci bi ma ghalle yawmal qiyama duk wanda ya gululi sai ya zo da shi a ranar alkiyama nafsu shay shi fa zai zo da shi asalin abin da ya ɗauka din shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake ambatawa yace kada fa ku zo ranar alkiyama mutum yana dauke da raƙumi yana kuka ko yana ɗauke da saniya tana kuka, ko yana ɗauke da akuya tana kuka, ya ambaci manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi ya ce, Na fa isar muku da sako. Kenan kaga wancan hadithin da na ambaci ma'anarsa, kenan yana nuna ashe asalin abin shi ne za a zo da shi. Kaga waɗansu ashe ko an musu gammo ba za su iya ɗiban kayan da suka ɗiba ba. To kaga abin da zai bada tsoro game da wannan hadisi annabi ya bada lamunin shiga aljanna ne ga wanda ransa ya bar jikinsa ya kubuta daga abu na daya ya ce ya kubuta daga girman kai ma'ana yana da imani kuma baya raina musulmi sannan na biyu babu gululi tare da shi sannan na uku ya ce waddayin da kuma bashi kaga ashe wannan yana ta'aziri ne tahziri ne mutum ya iya yadda zai yi yake yayi bashi duk lokacin da larura ta sanya shi ya karɓi bashi alatilas to ya karɓa da zimmar masa maza yana so ya biya domin ya rabu da wannan ƙayar ƙaya ce Allah ka ba musulmi sauƙi wajen i da wannan nauyi da yake wuyansu وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه an samu hadithi har ilau wanda imam al-bukhari ya rawaito haka tirmidhi abu hurairar ta Allah yarda shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi ran mu'mini yana rataye ne da bashin sa hatta ya qada anhu sai an biya mar wana kenan ran mu'mini baya samun shiga aljanna ma dama akwai bashi akan sa har sai an biya masa bashi wasu malamai suka ce ran mu'mini baya samun sakina ya samu nutsuwa da cikakken aminci ma dama akwai bashi a kansa har sai an biya masa to don kaga bashi ashe musiba ne mutum ya iya bakin kokarinsa ya ga ya biya bashi da kansa kada ya bari ya mutu bashi yana wuyansa ya jira wasu su biya mara musamman yanzu ana samun 'ya'yan zamani marasa imani marasa tausayi za a ambata musu cewa ga bashin da ake bin mahaifinsu kuma ya bar dukiya amma ba za su iya sadaukar da wannan dukiyar su biya masa bashi don ya samu hutu ba so suna duba wannan ita manfa'a da suke gani za su samu a jikin dukiyar to kaga wannan dalili shi ya saka ma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci shi kansa gado baya halatta a raba shi har sai an riga an aiwatar da wasu abu guda biyu da ya rabon gado cikin suratul nisa sai ce min ba'di wasiyatin yusi biha min ba'di wasiyatin yusa biha min ba'di wasiyatin yusina biha min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dainin kaga duka sai da aka ambata aw dain aw dain ay dain min ba'di wasiyatin yusa biha audainin sai bayan an riga an aiwatar da wasiya an aiwatar da bashi ba wai dan ita wasiya tana gaba da bashi bane a'a saboda shi bashi shine ake farawa da shi amma wasiya bashi shine wanda ake farawa da shi an samu ambaton wasiya ne a nan saboda ita za a ce a yi ta nau'un da mina tabarru'at kada a yi ihmalin ta ga cewa a bace da bata da muhimmanci don haka ba a yi watsi da ita to shi yasa sai aka fara da ita saboda a san tana da abin muhimmanci kamar yadda bashin yake da shi in mutum ya yi wasiya to a wanzar da wasiyarsa ma dama wasiyar ba ta tsallaka ɗaya bisa uku ba kamar yadda ya zo a cikin fatawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Sa'ad ibn Abi Waqqas wasu ma cikin sahabbai kaman Abdullah ibn Abbas yana ga akai ta zuwa ga rubu'i yace wa rubu ahabbu ilayhi to kan shi sa aka jaddada tarika asalin abin da mutum ya bari ba a kasaftawa sai an yi waɗannan abu nawa ne yake bin sa bashi da bashi zai lankwame dukiyar baki daya wallahi biya za a yi haka shari'a ya tanadi ina shari'a ce ta raba gadan in bata bada daman gadon ba ai ba za a yi ba ko sai mutum ya ce ya bayar kamar yadda turawa arna suke yi sai mutum ya bada gado ma a karansa ko ai ayansa ya waru wani ya ce wani yana da kaza wani kuma ya hana shi ko ranyo to amma shari'a ita ta raba ita da ta raba ta ce a fara biyan bashi abu diddigin bashi da zai cinye dukiyar baki daya ayi kokarin biya shin da samun wannan dukiyar da ba a san cewa za ta ci gaba da zama a hannun magadan ko ba za ta ci gaba da zama ba? Da kuma samun kwanciyar hankali na shi mamacin, wanne ne ya fi? Samun kwanciyar hankalin mamaci shi ya fi, ba kokonto ba makawa. Don haka duk ‘ya'ya masu albarka kamata ya su fifita me ake bin mahaifinsu. A cikin abin da ya bari na tarika sai ba an gama biyan bashi, in ma akwai wasiya nan ma sai a yi kun san hikimar wasiya hikimar wasiya saboda akwai wani wanda yana da kusaci da kai yana aiwatar da abubuwa da yawa in fact yana cikin waɗanda suka sanya rayuwarka ta yi daɗi amma ba shi da dangantaka da ke ba shi da gado ba shi da matsayin da zai gado ba ba shi rabo ba ko mutum yana da dangantaka da kai komin dangantakarsa da kai in har baya cikin wato ma'abuta kaso a Kur'ani ba zai samu ba. Ko ma abota kason akwai wanda yake tara wani, yanzu misali kama ce ɗan uwa ne shakiki, nono ya sha ya baka ko nono ka sha ka bashi uwa ɗaya uba ɗaya an tashi kusan tare ga dangantaka ga uwa da uba duka ɗaya haka aka rayu ɗaya Allah ya bashi dukiya ɗaya kuma bashi kuma shi wannan sai yana kula da ɗan uwan nasa yana masa ce ba ne duk komai ya tashi a gidansa shi yake yi amma bai taɓa ɗaukan wani abu dunkulallen kuɗi ya bashi ba amma kuma bai rasa ba komai yana masa ya kai shi makka ya saya masa mota ya yi auren ‘ya'yansa ya saya masa ragon suna in an zo sallah ya musu ɗinkin sallah amma ko bai bashi dukiya tasa ba yanzu a jingine ki a jikinsa ko to kaga yanzu idan shi wancan yana da ‘ya'ya musamman a ce yana da ‘ya'ya maza, to fa sun kange wani da zai iya zuwa. Sun kange wani da zai iya zuwa. Matukan mutum yana da ɗa namiji, to ba wanda ya isa ya zo kusa dukiyarsa inda ya ba ɗa namiji, ba mai zuwa jikin dukiyarsa in ba ubansa da uwarsa da matarsa ba. Su ne kawai da suka isa su. Sai sauran ‘ya'ya. Sai sauran ‘ya'ya, inda yana da ‘ya'ya a cikinsa akwai namiji. to baicin waɗannan ‘ya'yan ba mai iya zuwa wajen dukiya sai matarsa, matansa sai mahaifansa. To kaga wancan da yake kusa da shi, wala Allah shi ya hango haka. To kaga sai ya wasiya, ya ce to, da gida kaza da gida kaza, da waɗancan motoci tireloli kaza ɗin, ko kuma idan ya rasu dukiyarsa kaza a ɗauki miliyan kaza a ba mawa ne. Wasiya ce, to sai a duba ya yi ta a cikin ɗaya bisa ukun dukiya. to yanzu kaga ai shi ma bai da rabo amma yanzu an ba shi dama ya kula da wannan zumuncin saboda yanzu in ya rasu to wancan fa bai da kome kuma zai ta gayyara da dan uwansa yana da arziki a sirri a rufe yanzu kuma ya tozarta to sai aka bada dama dan a kula da irin wannan janibin a bada muhimmanci a irin wannan da shari'a ta ambata musamman bashi shine babbar musiba gashi dai an ce nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an farkon lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sallah a duk wanda ake bin sa bashi in mutum ya rasu annabi sallallahu alaihi yakan tambaya ce ala sahibikum dai wannan mutumin naku akwai bashin da ake bin sa kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Qatada yace na'am ya rasulullah dinarani ana bin sa dinar biyu annabi yace sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah ni ban da ni saboda manzon Allah sallarsa sallallahu alaihi wasallama sallar da zai magawa ceto ne yayi ceto akan haƙƙin wani an ce nafsul mu'mini mu'allaqun mu'allaqatun bidaini hatta yuqba anhu kuma yanzu yayi ceto akan yin haƙƙin wani bayan kuma ya faɗa shi yasa sai yace sallu ala sahibi to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil mu'minina ra'ufur rahim عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يا فيم ما قونر كم يا فيم توسعين كم صلى الله عليه وسلم daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tarak man mata wa taraka malan faliwarathatihi wa man mata wa taraka baya'an aw daynan fa alayya wa ilayya au kama kan nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rasu ya bar dukiya to dukiyar ta magadansa ne a raba musu wanda ya rasu kuwa ya bar ƴaƴa ba mai kulawa da su su ne baya ko kuma ya bar bashin da ake bin sa annabi ya ce to bashin ya dawo kaina daukan nauyin iyalan ya dawo kaina zan biya masa wannan aka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora ya dora wa kansa yace ya dauka to kaga saboda karfin nauyin bashi shi yasa da farkon lamarin annabi baya yin sallah ga wanda ake bin sa bashi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mu al'ummar sa an samu futuhat khumusina zuwa ana samu walwala ko a cikin irin waɗannan idan an samu annabi zai biya dan shi ba mai dukiya bane amma a cikin irin waɗannan abubuwan da suke zuwa annabi zai lura da waɗannan bayan Allah ya ɗauki nauyi da ya ɗauki nauyinsu ya aiwatar musu to don haka ma dama mutum ya bar wani abu ko bai bar wani abu ba a iya bakin kokari wallahi farkon abin da ya kamata gatar da za a yi wa mamaci daga lokacin da ya rasu a so bincika me ake bin sa kada a bari daga ranar da aka bisne shi ba a bincika suwaye suke bin sa an yi kokarin biya masa ba a yi kokarin a biya masa wani bin umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laysa thamma dinarun wala dirhamun wani hadisi na ibnu majah daga abdullahi na umar Allah ya rada da su ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata duk wanda ya rasu wa alaihi dinarun aw dirhamun kuma akwai dinar ko dirhamun da ake bin sa ubiya min hasanatihi to fa in ba a biya ba za a biya ne daga cikin kyawawan ayyukansa za a biya ne daga cikin kyawawan ayyukansa ranar kiyama laisa thamma dinarun wala dirhamun domin sa'in nan ba dinari balle dirhami kyawawan ayyuka ne da munanan ayyuka in akwai kyawawan ayyuka sai a ɗiba a biya in bashin ya yi yawa ana biya kyawawan ayyukan ba su da yawa sun ƙare kuma ga waɗanda suke ashabul hukuki to sai a dinga ɗebowa su kuma gwargwado daga cikin zunuban da suka yi abin da ya daidai da bashin da suke bin su sai a dora masa kamar yadda ya zo cikin wani hadithi Allah ka tsare lokacin da annabi yake magana akan al-muflis atadaruna man al-muflis kun san wane ne al-muflis qalu man la dirhama lahu wala dina wala mata wanda bashi da kwandala mana bashi kuma da kadara shine fallashashe annabi ya ce a wanda yake muflis a cikinmu shi ne wanda ya zo da ladan sallah ya zo shi da ladan ibada kala-kala amma kuma akwai haƙoƙin mutane a kansa ya ci dukiyar wancan ya zagi wancan ya daki wancan in fakashe ta mahaza wadda raba haza wa akhadha mala hadha ya zagi wancan ya daki wancan ya kwace dukiyar wancan ko ya karɓi bashin sa ya cinye an yi an yi ya kibiya har wancan ne ya kula ya ji Allah ya isa to kaga ba yafe waye ba yana na wuyan sa ko shine sai a dinga diba daga cikin ladan sa ana biya kuma in an gama biya da ladan dan masifa ta yi yawa haƙoƙin sun yi yawa a rika ɗebowa daga zunubinsu ana ɗorawa sai an kammala kuma a sashi a wuta to haka mutum ya iya bakin kokarinsa ya rabu da wannan larura tun yana raye Allah ya bada iko wa nabi qatada radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fihim fa dhakara lahum anna al-jihad fi sabilillahi wal iman billahi afdalul a'mal fa qala rajulun fa qama rajulun fa qala يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي أبو كتادة الأنصاري الله يرد شي yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe a cikinmu sai ya ambaci cewa jihadi da za a yi don ɗaukaka addinin Allah da imani da Allah cikakke yayin da ake jihadin su ne mafifitan ayyuka. Imani da jihadi babu aikin da ya kai su. Faƙala rajulun, faƙama rajulun faƙala wani mutum sai ya miƙe sai ya ce, Ya Rasulallah, ya manzon Allah, a ra'aita in kutiltu fi sabilillahi a tukaffaru anni khatayaya, kana ga idan aka kashe ni a jihadin ɗaukaka addinin Allah, wannan zai kankare mini laifuka na? Faƙalar Rasulullah sallasin sai manzon Allah sallasin ya ce, Na'am, eh, in kutilta fi sabilillah in an kashe ka a wajen jihadi, wa an sabirun muhtasibun, ka yi haƙuri tsayin daka wajen jihadi muhtasibun kana fatan samun lada a gun Allah. Muƙubilun nausawa kake cikin abokan gaba ghairu mudbirin baka juya ka gudu ba sai kawo shi da sharuɗa ko ashe ba mujarradan mutuwa a filin daga ne yake ba mutum shahada ba sai mutum ya yi da waɗannan sharuɗa na farko sabirun muhtasibun ka yi haƙuri tsayin daka cikin imaninka da abin da Allah ya jarabe ku da shi wallahi yaƙi jaraba ce ku duba jarabar da ‘yan uwanmu suke cikin tagaza yaƙi ba ƙaƙƙautawa kisa ta kowane lokaci a tara mutane an hana su abinci kuma sai a ce to ga abinci an kawo mutane sun ɗauko kwanuka sun zo sai kuma buɗe wuta wallahi haka waɗancan la'anannu tsinannun Allah da, da manzansa suke musu sun yi irin wannan lokata daban-daban Allah ka ƙara tsine wa Yahudawa kai maganinsu to matukar mutum ya zan a cikin jihadin ya yi tsayin daka yana haƙuri muhtasibun kuma yana fatan samun lada ne a wajen Allah muqbilun nausawa yake bai saranda ba ghairu mudbirin bai juya baya dan tsoro ba to in haka ta same ka kuma sai aka kashe ka a wannan yanayin to insha Allah ta'ala ka samu shahada an yafe maka kurakuranka muna roƙon Allah ya karɓi dukkan musulmin da aka kashe a Gaza a matsayin shahidai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan ansa thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutumin kaifa qult yaya ma kace ma'ana yaya tambayar ka ta ka take sake nanatawa qala sai mutumin ya ce ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya ya sake nanata abin da ya faɗa a farkon kana ga manzon Allah idan an kashe ni a jihadi don ɗauka addinin Allah wannan zai kankare mun kurakurai na faƙanar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mazo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai sake maimaita abin da ya faɗa na baya amma da ƙari yace na'am eh zai kankare maka in kutilta fi sabilillah in an kashe ka a wajen jihadi wa anta sabirun muhtasibun kana mai haƙuri kana mai fatan ladanka a wajen Allah muqbilun kana mai nausawa cikin yaƙi ghairu mudbirin ba mai juya baya dan tsoro ba sai ce illar daina sai bashi kawai shine ba zai kankare maka ba jihadi ba zai yafe maka bashin da wani yake binka ba sai ce fa inna jibril alaihi salamu qala li zalik jibril alaihi salam ne da na bada wannan ansar sai nan take zo sai yace mu illar daina shi yasa na ce yaya ka faɗa don na ƙara maka kai ba ba shi musiba ne wallahi Allah ka raba mu da shi Allah ka yalwata wa musulmi kowa ya ce illar daina sai bashi ashe ko a wajen jihadi mutum ya shahada kuma ana bin sa bashi to bashin nan fa yana nan eh ba za a hana shiga aljanna ba ma bashin yana nan ka san shi bashi lokacin da mutum ya karɓe shi har can da ne da shi ko dai mutum ya karɓa ne yana son zai biya ko kuma mutum ya karɓa dama da sankaci ya karɓa matsayinsu ya bambanta a wajen Allah shi ne ce man akhadha amwalan nasu yuridu ada'aha aw itlafaha shine bayanin da yake tafi wanda ya karɓi dukiyar mutane bashi yuridu ada'aha yana son ya biya ya karba da niyyar yana son ya biya aw itlafaha ko kuma ya karba ne yana son kawai ya batar da ita shi ya karba ne kawai ya batar da ita amma a cikin zuciyarsa ba niyyar biya akwai wanda idan ya karɓi bashi ba ya samu kwanciyar hankali fata yake kawai kudi ya shigo hannunsa ya je biya ya huta akwai wanda shi kuma idan ya karɓi bashin dama baya tunanin zai biya wataƙila ya tashi biyan dama da niyya kawai zai ba da ɗan kaɗan sauran kuma ya ki biya ana ta binsa yana ɗan gutsarawa kaɗan kaɗan dama da wannan niyya ya karɓa ko da kudi ya shiga hannunsa to ya matsayin waɗannan mutane biyu yake shine hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwayar bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala daga abu hurairah ta Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man akhadha amwalan nasi duk wanda ya amshi dukiyar mutane yuridu ada'aha yana son ya biya addallahu anhu to Allah zai biya masa wa man akhadha nan wa man akhadha ana wani sun isa bai sa haɗin lamirin ba. Wa man akhadha amma wanda ya amshe ta yuridu itlafaha yana nufin kawai ya halakar da ita ne. Atlafahu Allah to shi ma Allah zai halakar da shi. Itlaf shine abu ya halaka ya lalace. Yana sai karɓi dukiyar ne ya lalata ta to shi ma Allah zai lalata sha'anansa. Malami sun ba da fassara kashi biyu masu fashin bakin hadisi nan da aka ce man yuridu menene man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adda Allahu anhu wanda ya karɓi bashin mutane amma da zimmar yana fatan ya samu ne cike yake a zuciyarsa da niyyar ya samu ya biya to Allah ta'ala zai sanya albarka a cikin kasuwar da yake wanda Allah ya karɓi bashi ne dan ya juya amma yana fatan fa ya samu ya biya mayar masa kuɗinsa shi kuma ɗan abin da ya samu a baya ya rike shi a jari yana jujjuya to Allah zai sanya albarka matukar wannan manufa ce a zuciyarsa to Allah ta'ala zai sanya albarka a cikin wannan kuɗin da ya karɓa ribar ta yaukaka kuma ya fitar asalin bashin da ya karɓa ya je mai da musu ya karɓi bashi ne yana nufin fata yake lalle lalle ya samu kuɗin nan yana kuma ƙoƙari ya ga ya samu ya biya to Allah zai warware masa hanya mai sauki yadda zai samu ya biya. Amma wanda ya karɓa, yana so ne kawai halakar da dukiyar kawai ya cinye ya runto, to dukiyar da take hannun nasa ko ya sata a kasuwa lalacewa za ta yi kuma ba za ta yi albarka ba. Kuma bashin yana nan a wuyansa, yana zimmarsa. Shi ne fasar hadithin wasu malamai suka ambata. Wasu suka ce abin da ake nufi ya wuce nan, kamar yadda ya zo sarahatan cikin wata ruwaya da wanda ba ta zo a nan ba addallahu lahu fi duniya wal akhirah wato kenan sai ya zamanto wanda ya karɓi bashi yana nufin zai bayar kullun cikin himma yake ya ga ya samu dan ya je ya biya bai samu daman biya ba sai ya rasu Allah zai biya mana shi bai fada cikin wancan da aka ce nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi ba mun fahimta yanzu shi Allah zai masa rangwame kuma idan an zo hisabi bashin da yake kan nasa ba Allah ta'ala zai ce ba za a biya bane a'a Allah zai yardar da su waɗannan ko dai tun a nan duniya Allah ya yardar da su waɗanda suke bin sa bashin daga sun ji yaro sai su ce sun yafi kage yanzu zimmarsa bar azimmatu sai ce sun yafi ana samu kaga kuɗi mai yawa amma da yake mutum yana da wannan manufar ya biya sai kaga waɗancan an san suna bin kuɗi mai yawa amma sai ka ji kawai Allah ya kimsa musu sai ce mun shaidar ma ubangiji mun yafe masa wannan bashi me ya saka kyakkyawan niyyarsa kaga wannan yana nuna innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ashe duk abin da ka aiwatar in ka aiwatar da shi da kyakkyawan niyya kuma a farfajiyar da shari'a ta yadda to insha Allah Allah zai ida maka manufa shi yasa ga wanda ya taso zai yi kaura daga Makka akan hanya dattijo sai rasu sahabbai suka ce ina ma da ce ya isa Madina ladan sai cika Allah ta'ala sai saukar da aya akan cewa ladan sai ya cika wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yadruku al-mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah ladan sa ya cika innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma wanda ya karba domin kawai ya halakar da ita ne atlafahu Allah to idan ya mutu Allah ba zai biya masa ba bashin yana nan azimmarsa kuma za a diba a cikin ladan sa biya ma dama wanda bai biya masa an sauke masa nauyi tun a nan duniya ba to don haka idan mutum zai amshi bashi ya amsa da niyyar zai biya da wannan kudirin kuma ya dinga ƙoƙarin ya ga yadiya wani hadisi da ya zo an shu'aib ibn amr قال حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيب بن عمرو يشي صهيب الخير shine bashi labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce ayyuma rajulin yadinu dainan duk mutumin da ya karɓi wani bashi wa huwa mujmi'un alhali yana tattare da niyya Allah yufihi iyahu ba zai cika masa ba ma'ana ba zai biya ba laqiya Allah sarika to zai hada da Allah ne a matsayin barawo shi yanzu in ya mutu dama a cikin zuciyarsa ya karɓi bashin ne da niyyar tabbas yana ya kudurta a ransa akan can ba zai biya bashin ba ya je ya lallame shi kawai ya karba dan ya cinye ne duk abin da za a yi a yi ba zai biya ba to idan ya mutu da wannan haƙƙin a wuyansa a matsayin barawo zai tashi a wajen Allah hukuncin barayi za a masa dan ya je ya yi damfara ne ko shi da dan yahudi ɗaya suke eh Allah ya kiyaye malaishi al'amru bi ada'id daini umarnin da shari'a ta yi akan a biya bashi in an karɓi bashi kar a ke biya a biya yadda shi wancan bai yi kyashi ba da dukiyarsa ya ɗauka yana so ya sadaukar da ita ya ba wa mutum don ya uzurinsa to don Allah mai zai hana shi kuma idan ya samu dama ya maida masa fi sabilillahi shari'a ta ce kar a yi ƙari haramun ne yadda aka karɓa haka za a mayar to dai karɓa ya uzurinsa ai an kyautata masa ne yanzu shi ma in ya samu sai ya maida Na'am. al'amru bi ada'i daini umarni da biyan bashi. Ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, Inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'imma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. Allah maɗaukaki ya ce, lalle Allah yana muku umarni an tu'addul amanati ila aliha ku ba da amana zuwa ga ma'abutanta akwai abin da ya wuce bashi akwai amanar da ta wuce bashi mutum da dukiyarsa sai ya ɗauka sai ya baka amana ce ita ba a ya yadda da kai ne yi aka ce fa'in amina ba abukun ba aban fadu addin lazi tumina amanatan walittakin laharar in sashen ku ya amintu da sashe har ya lamunce masa bai ma karɓi jingina ba to wanda aka masa amanan nan aka amince masa ba tare da jingina ba aka bashi bashi to ya mai da bashi ga wanda ya amince masa din nan bisa amana aka yi kuma Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nas in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci na ana magana ne da al-qudat ko al-hukama inna Allah ni'ma ya'idukum bi ma dalla da wa'azin da Allah yake muku inna Allah kana sami'an basira Allah ya zan mai ji ne mai gani ga abin da kuke aiwatarwa wa kala ta'ala kuma Allah madaukaki yace fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha Allah idan sashen ku ya aminta da sashi to waɗanda aka aminta da su din nan su biya amanar bashin da aka ba su a bisa amana ba tare da lamunin a an karbi jingina ba aka dau bashi aka ba su bisa amana to su ma su maida ta bisa amana waliyattaqillaha rabbahu kuma yaji tsoron Allah ubangijinsa to kaga ayan qur'ani bi nassil qur'an an yi umarni akan abiya bashi dan ita ma tana cikin amana husnul qada kuma in mutum ya zo biya ana so ya kyautata kana an baka kuɗi a dunkule ka samu halin da zaka biya a dunkule kuma ka biya cikul cikul ba kyautata ba yadda aka baka a dunkule bayar a dunkule an sa wa'adi ga lokacin da zaka biya kuma wa'adi ya zo kuma kana da halin biya bayar ba laifi bane ma idan saboda daɗin da ka ci kai ma kai wata kyautatawa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل Abu Hurairah Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum yana da raƙumi mai wani adadin shekaru da ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi rance. Faja'ahu ya taqabahu sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi yana neman a biya shi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya karɓi raƙumi akai wata hidima ce ta addini da ita. Ba dan kansa ba shi ma annabi yana karɓar rance dan karan kan nasa. Sallallahu alaihi wasallam. in bai da shi yana karɓar rance nan karan kansa in ya samu kuma ya biya faja'ahu ya taqadahu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo raquma na zakka tunda ya karba ne saboda maslaha ta al'umma ba dan kansa ba inda dan kansa ne annabi ba zai biya zakka ba amma da yake maslahan al'umma ce annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar an an ciwo gwamnati bashi ne to da aka yi samuwan raƙuman zakka mutumin ya zo ya ga an kawo raƙuma yana so a biya shi sai annabi sallallahu alaihi ya ga wa masu kula da dabbobi ya ce a ɗuhu ku bashi ku je ku duba masa ina raƙumansa da aka amsa ku bashi faɗalabu sinnahu sai suka nemi raƙuman da ke irin shekarun raƙuman da aka amsa falam yajidu ba su samu ba illa sinnan fauƙaha sai raƙumin da yake da shekaru sama da wanda shi ya bayar kaga ba samu daidai da nasa ba ko sai wanda ya fi nasa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tuhu eh ku bashi shi ya ba da dan madaidaici raƙumi sai aka samu katon amali sai annabi ya ce eh ku dauka ku bashi faƙala sai mutumin ya ce, Aufaita ni aufallahu bik, lalle kamun babbar cikawa kai ma Allah cika maka. Sai gaya wa annabi wato ya ji daɗin abin da aka masa, ya ga karamcin da annabi ya masa. Ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Ai mafiya daraja a cikin ku sune wanda suka fi kyautata biyan bashi. kenan wannan sai fa'idantar da mu a shi. Kyautata biyan bashi ne idan za ka biya ka biya a kan lokaci daga kayi samu. Yana daga cikin kyautata biyan bashi bayan ka biya mutum bashi in ka ga dama kuma ka masa ƙari. Wannan ba laifi ba ne, don ba a sharɗanta ba. Abin da shari'a take shi ne a sharɗanta, ko kuma shi ya ba da bashin yana hasashen cewa za a ƙara masa, wannan duk haramun ne a shari'a. amma ya ba da bashi an sanya ajali kuma yana fatan a maido masa iya abin ne to ba laifi ba ne kai idan ka biya shi kace to gashi kuma ka sake ɗaukan wani abu ka bashi ƙaddara misali a ce mutum ya karɓi bashi sai je shi ya kwangila ko ya je saro kaya ya ce nan da wata ɗaya insha Allah zan zan baka kuma shi yana ga cewa a cikin sati uku zai je saro kayan nan dama akwai masu bukata zai ba su kuma su biya shi ya samu ribarsa ya karba kuɗi mai nauyi sai je shi so kaya kuma ya zo shi ya kai aka biya shi ya samu riba mai gwabi wa'adi ya yi na wata ɗayan da suka sanya ya zo shi ya kirga kuɗinsa ya mika masa ya ce to Allah jiga kuɗinka na gode na gode an samu ya ce an samu ai na samu alheri a ciki alhamdulillah to sai ya kirgo na abu in ya ga dama ya ce Allah ga wannan abin nan a saya wa yara abin eh ko ga wannan a mika musu a cikin gida su ma su taba wannan duk ba laifi bane a shari'a mun gane ko eh duk da matsalar ce khilafiya ko su malaman da suka ce bai halatta ba ya fada cikin alqardu allazi jarra manfa'a to amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akwai wanda ya isa ya ce bai yi ba Na'am? Ga wani hadithin ba, an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu makala a cecin Nabiya sallallahu Alaihi wasallama wa huwa fil masjidi, ƙala mis'aro, urahu ƙala zuhan faƙala salli raka'atai wa kana li alaihi dainun faƙabani wa zadali. Ka gani ko? Jabir dan Abdullahi dan lelan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi na kaunarsa yana cikin mutanen Madina Allah ya yarda da su shi da babansa babansa Abdullah ya yi shahada ne ibn al-Jamuh yana cikin manya-manyan mutane a Madina ya yi shahada a Uhud a titin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fil masjid yace naje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana masallaci qala mis'ar mis'ar marwacin hadisi yace urahu qala ina gama Jabir yace duhan lokacin da hantsi ne faqala da na shiga wajen manzon Allah sai Annabi yace mini salli raka'atayn je kai sallar raka'a biyu a matsayin me kenan tahiyatul masjid ko sallah walaha tunda ya ce wallahu qala duha tahiyatul masjid tunda ai asali ya ce ya same shi a cikin masallaci ne annabi ya ce sallar rakatain ma'ana kar ka shagaltu da zuwa waje na ka ce za ka zauna kai wani uzuri je ka kai sallah nafila raka'a biyu ita tahiyatul masjid aka bai da muka karanta a baya can ko ana tattauna mas'alar sallah kowane lokaci ka shiga za ka iya yin ta ya ce sallar raka'atain yi sallar raka'a biyu jabir ya ce wa kana li alaihi dainun kuma ina bin annabi bashi fa qadani sai annabi ya biya ni bashi na wa zadani sai ma ya mun kari kuma mun gane ko annabi ya biya shi bashi shi bashin sai ya zo karba kuma annabi ya biya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake ƙara masa to wannan duka yana cikin husnul qada kyautatawa a wajen biyan bashi dama ba a sharɗanta ba in an sharɗanta to wannan ya zamanto riba shari'a ta hana idan shi wanda ya bada bashi yana zaune yana kirdado cewa za a kawo masa kaza to shi ma wannan bai halatta ba ta janibinsa ya aikata abin da yake haramun kada ya bada bashi dan yana hararan cewa za a masa wata alfarma wanda shi ma shari'a ba ta yadda ba ya bada bashi ne saboda kyautatawa kuma yana so a maido masa abin da ya bayar na bashi shi kuma wanda aka bashi bashin ne dan radin kansa shi kuma da ya biya bashin ba tare da wancan yana sauraro ko ya sanya sharadi ba kawai shi kuma sai ga ya kamata ya kyautata masa to wannan shi kuma ya yi kyakkyawan abu wannan kuma shari'a ta jaza shi Allah ya samu dace ya ce husnul mutalaba bayan da ake magana akan husnul qaba to sannan kuma husnul mutalaba na akwai hadisi wani isma'il ibn ibrahim ibn abdullah ibn abi rabi'at al-makhzumi an abihi an jaddihi daga Ismail dan Ibrahim dan Abdullahi dan Abu Rabi'a al-Makhzumi daga babansa da kakansa wato Abu Rabi'a al-Makhzumi din kenan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam istalaf istalafa minhu hina gaza hunainan 30 aw 40 alfa yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rance a wajensa shine istalafa minhu hina gaza hunainan lokacin da yayi yakin hunain ya yi rancen salatina au arba'ina alfa dirhami dubu talatin ko dirhami dubu arba'in kudi ne mai yawa ba annabi ya ranta a wajensa don amfanin kansa ne annabi sallallahu alaihi ya ranta ne don amfanin al'umma watakila a yi guzuri ko kuma ya kyauta ma a wasu da yake lokacin an yi ta samun sabon musulunci sun yi ta zuwa annabi sallallahu alaihi sun yi ta masa mubaya a lokacin da ake fito makka wala Allah manzon Allah ya karɓi wannan ne domin maslahar al'umma watakila waɗansu da suka zo ya gansu talakawa ne annabi ya kirance ya ba su ya san Allah zai masa buɗi to da ake gazuwatu hunain sai aka samu arzikin da ba taɓa samun sa a wata ganima ba falamma kadima lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo qadaha iyahu sai biya shi ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم سي annabi kuma sallallahu alaihi yace masa barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya maka albarka cikin iyalanka ya maka albarka cikin dukiyarka innama jazaa'u salafi alwafa'u wal hamdu sakamakon bashi shine ka cikawa mutum alkawari ka biya shi kuma ka masa godiya da yabo kun ga wannan shine asali ko wato kenan shi wancan ya halatta ne amma ba a sharɗanta ma shi ba amma abin da aka ɗora maka a matsayin wanda ya kama shi bashi ka biya lokacin da aka ce ka samu dama biya sannan na biyu kuma kai masa yabo da godiya ka masa addu'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tukafi'uhu me fada'unahu fada'unahu ne kai larabcinsa kake fada'unahu wanda ya muku kyakkyawan abu to kuma ku dama masa in kun san dama mutumin da ya maka wani abin kirki kai ma in ka samu dama yi masa wani abin kirkin ko da ba irin wanda ya maka ba kai ma ka masa wani abin kirkin idan har baka da abin da zaka bashi to annabi ya ce ka masa addu'a eh to kaga yanzu ya baka bashi abin da ake bukata a kanka shine ka je ka biya bashi kuma sannan ka masa addu'a mala yace husnul mutalaba kyakkyawan neman biyan bashi kada wanda yake bin bashi shi kenan ya mai da wancan tamkar bawa ko kuma ya mai da bashin da yake binsa tamkar abin da zai je ya tozarta shi na'am a minti goma ka nuna kada mutum ya mai da shi kaman bawa kada mutum ya mai da shi kaman bawa ya mai da wannan bashin da yake binsa tamkar wani abu wanda zai dinga tozarta shi zai same shi wanda baka manta alkawarin nan ba ko har yanzu abin nan wa'adi fa saura kwana kaza kaga akwai tozar ta baci ko ya same cikin jama'a yana nuna ya bashi bashi yana nema abin nan ko zo ya sashi a gaba ce wallahi sai yau ne wa'adi wallahi sai ka biya ni yace ban ni da shi kudin da nake jira bai zo bai ce to duk yadda za ka je kai sai ka je in sama za ka kasa ma za ka shiga ka shiga ka je ka samu kasan wasu haka suke faɗa ko wani ba shi da halin ma an tabbatar ba shi da halin kuma sai a kai shi ƙara wajen alkali kuma alkali ya kama shi ya ɗaure saboda shi ma bai san abin da yake yi ba waye ce ka ɗaure mutumin da ba shi da halin biyan bashi in ka ɗaure shi to yanzu ka hana shi ma zuwa nema ko shi da ake so ya je ya nemo kuma yanzu ka hana shi nema a in ka ɗaure shi ko ai ka ba shi abinci kuma ka cutar da shi a ƙwararri cewa ce fanafiratun ila maisar fanafiratun ila maisar a shaurara masa har lokacin zai samu sauƙi abin da aka ƙi shi ne mutum ya ƙwange ana binsa bashi yana da halin biya kuma ya shiru dama ta zo ya ƙiye biya hatta kubce wata damar to wannan shine wanda za a kai shi ƙara kuma alƙali yana da damar ya hoda shi an ibn umar wa aisha ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba haqqan falyatlubuhu fi afafin wafin fi afafin wafin aw ghayr wafin abdullahi dan umar da ummul mu'minin Aisha Allah ya kara musu yarda baki daya suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man talaba haqqan duk wanda ya bidi wani haƙƙin sa bashi ne ko ba bashi ba falyatlubuhu fi afafin to ya nemi haƙƙin nasa cikin kyautatawa da kamun kai mana ya nemi cikin sauki da ruwan sanyi ba da tashin hankali da hargowa da ta da jijiyar wuya ba. Wafin an cika masa haƙƙin au gairu wafin ko ma ba a samu damar cika masa ba, ya neme shi ta ruwan sanyi. Ba a san mutum ya je ya nemi haƙƙinsa da tashin hankali, musamman kamar bashi, a neme shi ta hanyar da ta dace. In an fahimci cewa yana da hali ne, kuma ya ƙi ya biya, to anan sai a kai shi ƙara, alƙalin ya tabbatar yana da hali yake biya za a tilasta shi a amsa a cikin kudin sa biya amma in aka ga cewa ba shi da hali ne to sai a sake yin wani ajalin kuma a ja kunnan sai iya bakin kokarin sai sauke nauyin da yake kansa a ce kuma ana shauraran sa to kaga an bashi dama shi kuma sai je fantsama mu kuma tuna hadithin baya duk wanda ya amshi dukiyar mutane yana nufin biya to Allah zai biya masa zai bude masa hanyar da zai samu damar biya ubangiji Allah ka raba mu da bashi baki daya Allah ka yalwata wa mutane duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum